بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توضونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
نعم والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi da mu da masu sauraro da masu ji a daga nesa Allah sa wannan karatu ya zama sababi daga sabubban da za su kai mu aljanna yau muna shidda da watan ramadan shekara ta 1446 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine shidda da watan uku shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan Sura mai tarin albarka Suratul Hadid, mun zo kusan ƙarecinta, muna za mu tashi aya ta 28. Insha Allah, muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan karatu. نعم مي الله يتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم نعم والله غفور رحيم لئلا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء نعم والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wataala bayan ya mana bayani a darasin jiya mun ga yanda aka sabko karfe Allah ya sabko shi ya cusa shi cikin ƙasa kuma mun ga fa'idodin shi kuma da ba'asin shadid da tsanani tsanani kera kayan yaƙi saboda wanda ba su yi imani ba bayan an kafa musu hujja kenan yanzu takobi ne tsakaninmu da su rayuwa annabi ce sallallahu alaihi wasallam bayan kwanukan da ya gaba ɗaya a madi a makka ya kafa musu hujja ya ƙaura madina to yanzu sai allah ya sabko mai ƙarhe ƙarhe kenan na musulmi ne ƙarhe na musulmi don ya amfana da shi gurin yada musuluncin nan mun ga Allah ya ce fihi ba'sun shadid akwai tsara kayan yaƙi masu tsanani kamar tsarin silke rigar kariya kamar kariya wannan gaba ɗaya kamar mine kamar kera takobi kamar mashi kamar bindiga a yanzu dan bindiga duka ƙarhe ne da bindigai da da da duk wata babban mota da za a dora mata bindiga a sama duka karhe ne duk da karhe ake amfanin wannan kuma wa manafi'ul nas mun ga amfanin shi kamar kere-kere na kayan alatu ka ɗauka tun daga abun hawa misali daga velo ka je moto ka je mota ka je jirgi ka je jirgin ƙasa ka je jirgin ruwa duk da ƙarfe ake yin su ƙarafuna ne akwai amfani a ciki ko da a gaba Allah subhanahu wata'ala zai ba bayin shi wata ilhama su kirkiro wani abu wanda zai amfani da ƙarhe ha'ilau saboda fa'idar shi a cikin a cikin gidajenmu muna amfani da ƙarhe da yawa ya kasance gado ne almor ne ya kasance firigo ne da ake yi komi gashi nan kala-kala gidan radio sai an ɗaga antarkin da da ƙarhe komi ga nan fa'idodi kala-kala kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu bayanin yadda nasara suke hatta da, da, da wanda suka yi tsanani a cikinsu da suka kirkiro sabuwar bid'a wadda ake ce mata rahabaniya wanda za su ƙaurace ma abubuwan da Allah ya halitta musu wai dai don neman kusanta ga Allah Allah ya ce ma ka tabna ha alaihi ba mu rubuta musu ba ba mu ba muka ce su yi a haka kin ma da suka ɗora ko ba su tsare ba iyakokinta kuma shi suka ɗauko bid'a suka ɗora ma kansu to wannan sura kenan sai Allah daga ƙarshen wannan sura yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah kun ga nan gurin an yi kiransu da sunan masu imani kuma aka ce ku ji tsoron Allah kun ga akwai wata magana daman ba ba su da imanin bane ba a'a suna da imanin kuma aka ce ku ji tsoron Allah saboda haka kanka ga an mutum ya ce maka wani ka ji tsoron Allah ka kama wata bakan magana ce ya gaya ma la la la la sai ma dai ka yi addu'a Allahumma ij'alni minal muttaqin Allah ka sanya ni daga cikin masu tsoron tsoronka tsoron Allah kowane ne kai ana iya ce ma ka ji tsoron Allah ba zagi bane ba tunatarwa ce tunda Allah da kanshi ya ce ma annabin shi ka ji tsoron Allah ya ayyuhan nabi يا أيها النبي أغنيكو.
اتق الله Allah ya kira annabin shi yace ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah to kai kuma waye dan ba a ce ba ba kai ba a ce ba kai ka ji tsoron Allah saboda haka ce ma ka ji tsoron Allah tunatar da kai ne Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasuli ku yi imani da ma'aikin shi yutikum kiflayn min rahmati Allah zai ba ku lumki biyu daga rahamar shi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi kuma ya sa muku ya ba ku haske wanda za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim kai Allah mai gafara ne mai jin kai kaga wannan kiflaini din kiflaini din wannan ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku lada biyu a nan malaman tafsiri sun yi magana kala biyu a nan gurin daga ibn abbas yake cewa a'a wannan hu ana zancen masu imani kawai daga cikin musulmi da su ne ake sun yi imani su ji tsoron allah kuma allah zai lullumka musu lada biyu a cikin sun yi imani da annabi sun yi imani da wuta ba su je ba suka ganta labarinta suka je sun yi imani da aljanna ba su je ba suka ganta labarinta suka ji Allah zai lullumka musu wannan lada amma wani bangare daga cikin masu tafsiri suka ce a'a wannan ana zancen ahlul kitabu ne su ne in sun yi imani da wancan annabin kuma wannan annabin ya zo suka biyu shi za a ba su lada biyu ya aka ce aya ba da mu ba da mu ba take ai kamar mutanen annabi isa sun yi imani da annabi isa ko sai Allah ya, ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka zo kuma suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai a ba su lada biyu ga ladan biyayyarsu da annabi Isa ga ladan biyayyarsu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ma kamun su mutanen annabi Musa wanda suke bin annabi Musa kamun bayyana annabi Isa suna bin attaura sun yi imani da ita sai Allah ya aiko annabi Isa sai suka bi annabi isa su ma ladan biyu gare su kenan suna da ladan biyayya da annabi musa kuma suna da ladan biyayya ga annabi annabi isa alaihi salam sai allah ya ce mi li allah ya alama ahlul kitab dan ahlul kitab su san la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ba su iya komi ko ije shi ko bada shi na daga farala allah subhanahu wataala wa annal fadala biyadillah ita farla gaba ɗaya abubuwa na, na, na alatu da duk wata farala da kuɗi da dukiya da komi suna hannun Allah subhanahu wata'ala yu'tihi man yasha Allah yana bada shi ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim Allah subhanahu wata'ala yana da farala mai girma kun ga anan gurin dukkan nan dai duk wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya yarda da abin da Allah ya kaddara mishi to dukiyai da kudin da komi na Allah ne farala kowace iri ce ta Allah ce mun ga jiya hadisin hadisin wanda talaka suka kai karan masu kudi gurin annabi ko ya ba su addu'o'i da za su dinga yi tunda suka ce masu kudi sun tayi da ladan duniya da haba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim annabi ya ce kuma ai Allah ya sanya muku abin da za ku yi Allah annabi ya gaya musu tasbihi da tahmidi da tahlili sai ta yi masu kudin kuma suka ji suke yi da ƙarshe ya ta kwashi suka komo suka ce ya rasulullah abin nan da muka yi a koyi hallau sun ji suna yi su ma hallau annabi ya ce dalika fadlullahi wannan farla ce ta Allah ya utihi man yasha Allah yana bada ta ga wanda ya ga dama wallahu tu fadlul azim Allah ma'abucin farla ne mai girma, Allah ka ba mu farlarka. Wannan kenan a nan muka kawo ƙarshen wannan sura, suratul hadid, abinda muka yi daidai ga mankatari ne ga Allah, Allah sa albarka, tuttuɓan halshe, Allah ya hudda mu shi daga zuciyarmu, ya gafarta mana, Allah ya amfane mu da karatun da muka yi a cikinta. Kai tsaye kenan za mu shiga cikin sura ta gaba, ita ce suratul mujadala. suratul mujadala menene sur menene mujadala faɗi in faɗi kana faɗi ina faɗi kana faɗi ina faɗi ana kawo hujjoji shine mujadala to sura dungungum Allah ya sauko da sunan wannan sura wannan tana da aya 22 sannan kuma sura ce madaniya kamar yadda kuka sani al'adun surori madaniya suna karantar da mu hukumce-hukumce na shari'a hukumce-hukumce na shari'a kenan ita ma wannan sura tunda madaniya ce ta ɗauki hukumce-hukumce na shari'a ta dama za mu gani a cikinta da farko musamman banda abubuwan da surori madaniya suka shahara ita kuma ta da farkonta ma za ta ba da hukumce-hukumce akan wani abu da ake ce ma zahari zahari shari'a ce ta aure a cikin shi ake zahari kenan sai mutum ya lura waɗanda suke aure su sani wanda ba su yi ba aure su har da ce saboda gaba mai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim na قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله na والله يسمع تاوركما إن الله سميع بصير Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana wannan sura da bayani wata sahabiya da ake ce ma haulatu ita haula binti sa'alaba iyar sa'alaba sunanta haulatu sunan babanta sa'alaba ƙissarsu tsakaninsu abin da ya wakana da ita da mijinta mijin nata shi kuma sunan shi Aus bin Samit Aus bin Samit shine mijinta sun yi aure da shi da jimawa har sai da ta tsuwa shi ma ya tsuwa suka girma suna tare tsoho wata ran sai ya zo ya darka mata saki kuma saki wanda yake na zahari kuma ga yanda suka zamna tare da ita To, wannan kissa mutum ba zai gane ta ba da kyau sai ya ɗauko hadisan da suka yi bayani a kan ci. Bayani shi mine ne zahari, zahari shi ne da shabihu zaharin bi zahar, kamanta baya da baya. Kamar mutum ya ce ma matan shi bayan ki kamar bayan uwa ta da yake. To, wannan magana babban magana ce a cikin aure. banda sakin ma to ta girmama ta girmama ba ita babu kome a cikin duk wanda ya hudu matar shi wannan kun san wani sakin in aka yi Allah subhanahu wataala ya ce mu at-talaqu marratan fa imsa fa imsakun bi ma'rufin فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان saki biyu ne ake yi idan mutum ya saki matan shi kuma ku sani shi sha'anin saki annabi ya ce gaskiya shi gaskiya ce wasan shi gaskiya ne ko da wasa ka ce ka saki matarka to ta saku ko da wasa baka dawowa ka ce a ke wasa ne nake miki a ina da ayoyin Allah za ka yi wasa ko da wasa mutum ya ce ya saki matar shi to ta saku ko da wasa kace ka ba wani ɗiyarka in yace na karɓa to ka ba shi sai zancen saraki eh saboda haka malumai masu karantarsuwa ba a ganganci da wannan don wannan ya abko a madina a jami'a wani lokaci wani malami yana karantarsuwa har sai da suke ɗauka ma suna ta bayanin shi amma abin hakika ne an yi shi sai yake bayani akan saki da aure sai ta yi kamar shi in ya ce ya ba wane ya ɗauki ɗaya daga cikin ɗaliban wani ɗan afirka ne kuma ya ce kamar shi shi ko yana zole shi ne ya ce kamar shi in ya ce ya ba wane ɗaya shi sai wannan ɗalibin ta yi ƙabiltu ya sheikh ya karɓa yau malam iyatse yana sharhi a sabura ba sai komo zamna ba ƙabiltu ya sheikh sai zancen saraki kuma sai in ya saki tukwana za ta saku ai abin ya kawo shi dali wanda yake shi ne sai da aka har da mudirin kulliya aka zo ana lallaban shi caki a ne kabiltu kai ya ba da wuya yaron nan ya ba da wuya shi malamin da gaba aka tabe shi tunani yake ci ai yanzu ɗiya ta shekara ta hudu to kai dan afirka ba Allah ba ƙure shi ya el madina kuma kabiltu kawai ya aura kawai to ko da wasa malumai masu karantarsuwa baka dora ma abun a kanka ko da wasa sai dai ka ce idan wane ya ce ya saki matan shi idan wani ya ce ya saki matan shi to ta saku baka ce wa kai an fahimta ko a ba a kwatantawa kada ka kuskura ka kwatanta haka al'amari yake tafiya shi saki ko da wasa kace ka saki matarka to ta saku dan ku wanda ba ku ba aure yan nan waje can nan wajen nan wajen dan ku sani ko da wasa ba a wasa jidduhunna jiddun wa azalhunna jiddun haka annabi ya ce babu zancen daga baya ka zo ka dinga cewa ai kai wasa ne kake mata ta saku to shi shi wannan mijin na haula sunan shi Ausu bin Samit bari mu karanto hadisin da ya kawo abun dalla dalla idan muka karanta hadisin sai mu biyo hukumce-hukumcen sai kowa ya gane tahiyar abin yadda yake wakana hadisi ne sahihi wanda musulmi ya rawaito shi ita haulakin ita take ba da labarin yadda aka yi an haulata binta sa'alaba an samu daga haula binta sa'alaba qalat tace wallahi ma fi wa fi ausin bin samit anzalallahu azza wa jal ta ce wallahi fiye wa fi aus bin samit ta ce wallahi a guri na ni da aus bin samit mijina ta ce aka Allah subhanahu wata'ala ya sabko wannan wannan ayoyin na farkon suratul mujadala to yaya ne aka yi qalat ta ce kuntu indahu na zamanto ina matan shi wa kana shaykhan kabiran shi kuma ya zamanto shaykhan babba ne lattija ne ya girma ya manyanta qad sa'a khalquhu wa dajar jikin shi ya manyanta hal halin shi ya fara canzawa kasan in mutun ya girma inda bai hada sai kaga ya koma mu hadaci abu kadan yake bata mai rai sannan kuma ya canza hali inda ba ruwan shi da wani abu to yanzu da ruwan shi inda ba ruwan shi da kwadai yanzu kwadai yake yi kuma dole ku taimaka mishi a ka mishi abin jin dadi da nama da da kayan legim duka yayi ta ce inda magana kaɗan take ɓata mai rai to yanzu inda magana ba ta ɓata mai rai to yanzu babban ƙaramin magana ma ɓata mai rai take duka mine ne daga jikin ne jikin mutum in ya girma zaga yana son abubuwa wanda da bai yi halin shi ya canza to haka ta ce ita ƙalar ta ce fa da hala alayya yawman wata rana shi ausu sai ya shigo gida da ya shigo gida faraja a tuhufi shay'in fagadib sai na tambaye shi wasu abubuwa da an kawo kaza gidan nan babu kaza da an yi kaza taraja'atu akan abubuwan da ya kamata duk mai gida yayi a gidan shi shi sai ya zuciya ya fushi me yasa za ta tambaye shi wannan fushin da yayi da yayi fushi fagadin faqala anti ala zahari ummi sai ya ce mata ita bayan ta kamar bayan uwar shi shi kuma zaharin wannan tun zamanin jahiliya ake yin shi musulunci da ya zo aka tahi a kan shi idan mutum ya ce ma matan shi bayanki kamar bayan ƙoshi ne to ban da sakin mahallau babban magana ce akwai kafara a kan shi to kalabta ce sun maharaja fajalasa fi nadin ƙaumi da ya faɗi mata wannan magana sai ya guta shi ya je zamna gurin mutanen shi an jima an kai wani lokaci shi tsoho ya mance ma me yayi ya mance ma me yayi ita kuma tana gida tana tunani sa'atan har zuwa wani lokaci thumma dakhala alayya sai ya shigo gida da ya shigo gida fa idza huwa yuriduni ala nafsi bayan la'alla da dare ne sai gashi kuma yana nema na zuwa gare shi iya neman ta zuwa gare shi kwanciya ta aure bancin ya cako ta ɗazu. To, ƙalar ta ce, ƙultu kalla ta ce, ina, ai ba ni ba kai, wallazi nafsi huwaila, biyadi ta ce, ina rantsuwa da wanda ran huwaila yake hannun shi shine Allah, ita ranta kenan, ta ce, la ta halus ilayya, ba ka taɓa shafata ba, wa ƙadi ƙulta ma ƙulta, a bayan ka faɗi abin da ka faɗi, hatta ya hukumullahu wa rasuluhu fina. sai Allah da ma'aikin shi sun yi hukunci tsakaninmu ne da kai bi hukumihi da hukuncinsu qalat tace fa watabani wamtana'at wamtana'at minu shi aus mijinta ne sai ya rije ta tace na kame na ki hakko ya tashi tsakaninmu da ni da shi fa galabtuhu bima taglabu bihi almar'a ash-shaykh ad-da'if fa alqaitu tace na rinjaye shi ya fusgo ni na kubce na rinjaye shi yadda mace take rinjaye tsoho saboda ya girma ita kuma ai da ɗan sauranta ta rinjaye shi ta tsere yadda mace take iya rinjaye tsoho in an yi kokowa wasu ai matan su mahe su kada su in ƙarhin ne ko shekhu da if fa alƙaitu an ne na jefa shi daga gare na ta fita daga gidan da gudu qalat hawaila take cewa tun maharanta ila ba'd jarati na huta gurin wasu makwabtata makwabciyata fasta'artu minha thiyabaha na amshi aran siyab hijabinta kenan har ya kama siyab din ta ta ya ta fusge ta bar mai ta fita da gudu bayan gurin makwabtarta makwabciyarta ta amshi hijabi ta lullube kanta tace thumma kharajtu hatta jitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula tace na fito sai da nazo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fajalastu baini baina yadai na zamna kusa da shi fa zakartu lahu ma laqitu min na gaya mishi dukkan abin da muka yi da ni da Aus na gaya mishi dukkan abin da muka yi tace da mijinta faja'altu ashku ilayhi sallallahu alaihi wa sallam ma alqa min su'i khulqi na tashi ina gaya mishi sallallahu alaihi wa sallama ina kai ƙara gurin Allah irin mugun halin shi da yake ɗanɗana mini a yanzu bancin da ba haka da yake da ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama qalat sai ta ce fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana cewa ya huwaila ibnu ammiki ya huwaila dan dan uwan dan amminki ne ki hakuri da shi shaykhun kabir girma ya kama shi ki hakuri da shi fattaqillaha fi ki ji tsoron Allah a cikin sha'anin shi shi annabi ga abin da yake gaya mata ita kuma ga abin da take gaya ma rasulullah tana gaya mishi yanda suka zamna tare yanda ta aiwa mishi iya yanda aka yi kaza aka yi kaza yanzu ya canza mata hali har ya mata zahari yaya za ta yi qalat tace fa wallahi ma barhatu hatta nazala fil qur'an hatta nazala fil qur'an fatagasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ban bari ba annabi yana gaya mini yana cewa dan amminki ne ni kuma ina cewa ya rasulullah tun ina karama ya ya, ya arme ni na shimfida mai shimfida ta na bashi cikin ciki na na hudo mai ɗiyan shi na mushi komi ya ribance ni kuma yanzu ya zo ya mini zahari ya rasulullah annabi yana cewa babu yanda za a yi ta ce kawai sai ta je fatagasha rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake lullube shi ya lullube shi in wahayi zai zo mai kasan in wahayi zai zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ga ya komun zahi da ake zaka ga ya kirta zuwa ya lullube komun sanyi da ake sai fara zuwa to jibrilu ne a gurin shi yana gaya mai wahayi ne a wata ruwaya har sai da aisha ta ce ke biki ga yanda yake ciki biki ga yanda yake ciki dakata mana wahayi ya sabko ya sabko ya sabko abin da yake sabko ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ida fa qala li ya khuwaila sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mini ya khuwaila qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Allah subhanahu wata'ala ya sabko a cikin sha'aninki da ke da sha'anin abokinki na zama shine mijin naki sun makara alayya kuma annabi ya karanta mini wannan ayoyi inda ya ce ƙadisa sami Allahu kaunar lati tujadiluk fi zaujiha ƙadisa sami Allahu lalle tabbas Allah ya ji kaunar lati tujadiluka fi zaujiha faɗan matan nan da take jayayya da kai a cikin sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara gurin Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin sa'in sa'in da kuke yi tsakaninku dai kai da ita ka gani inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani ne yana ji yana gani Aisha Aisha radiyallahu anha take cewa take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'ahu lil aswat godiya ta tabbata ga Allah wanda jin shi ya yalwata da dukkan sauti laqad ja'at mujadalatu ila annabi sallallahu alaihi wasallam tace wannan mai jayayyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tukallimuhu tana magana da shi wa ana fi nahiyatil bait aisha tace ni ina kusan ɗakin wa ma asma'u ma taqul ban jin abin da take faɗi kamar a ce tana can yana can suna yi da ita Allah tuni ya ji Aisha bata ji ba abin da take wani tana kusa da ita bata ji ba hal Allah subhanahu wataala ya sabko wannan karsami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha hakikan Allah ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai cikin sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah take kai karanta karan al'amarinta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin sa'in sa'in da kuke yi na magana inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani komo hadisin wannan magana Aisha ce fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai haula tace sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mini murihi falyatik raqaba kije ki umurce shi inji Allah ya iyauta raqaba ya sayi bawa ya iyauta ko baiwa anan malamai suka ce kawai raqaba aka ce ai ba a ce ba raqabatan mu'mina kenan ko kahuri ne ya saya iyauta yayi faƙalar ƙultu ta ce sai na ce ma annabi wallahi ya rasulallah ma inda huma ya atik ta ce annabi bayyada kuɗi bayyada abin da zai iya sayan bawa ya ɗiyauta ka gani ƙala ya ce faliya sun shaharairi mutu tabi'ai annabi ya ce to ka fara shi ya je ya yi azumin wata biyu a jere ta ce ina ya rasulallah tsoho ne na ramadan ɗin ma ya ake kwashewa na ramadan kin ma ake kwashewa ballar tana aje har na wata biyu qalat tace fa qultu ya tattaku fa qultu wallahi ya rasulullah innahu shaykhun kabir tace wallahi ya ma'aikin Allah tsoho ne babba babban mutum ne baya iya ba ma bihi min siyamin baya iya wannan azumi qala sai annabi yace mata ha'ilau wal yut'im 60 miskina to yaje ya ciyar da miskinai 60 shine kafare wusukan kowanne za a ba shi wusuki min tamar daga tamar ƙalata ta ce ƙultu wallahi ya rasulallah na ce wallahi ya ma'aikin Allah ma za ka inda hu bayyada wannan wusukin da zai ida ce da masafe ta dandandandandan kowanne an haɗi matan shi ta tabbatar da baya iya ba kai tsoho me ya kai ka me ya kai ka wani abu to qalat sai ta ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa inna sanu'inuhu bi irqin min tamrin to annabi sai ya ce mata to mu za mu taimaka mai da rabin abin da aka ce ya- ya ciyar tukwana qalat ta ce fa qultu wa ana ya rasulullah bi irqin akhar tace to ya rasulullah ni ma zan bada rabin ni ma zan bada rabin annabi ya bada rabin ita ta bada rabin aje a bada saraka qala qad asabt wa ahsant yace eh kin yi daidai kuma kin kyautata kin tauta fadahabi fatasaddaqi an ki je ki yi saraka ki da wannan itikin wanda ke ke ke bada wannan kin shikenan kafara ta sun mastausa bi ibni ammiki khaira qalat fa fa'al yace kuma ki dinga mushi nasiha ki dinga mushi nasiha wannan abin da ya kai ya komai to kun ji kissa abin hadisin muslim ya rawaito shi kun ji hadisin abin da ake nihi da izhar da kamar yama mata shi zahari shi zahari muka ce kamanta baya da baya shine fassarar shi a luga istilahiyar shi kuma tashabbuhu zaharin muhallalin bi zaharin muharramin muhallal kamanta baya wanda yake halak a gare ka bayan matarka halak ne a gare ka so sai ka kama shi kamanta shi da baya wanda yake haramun ne a gare ka da yace bayanki yace kamar bayan uwan shi ka gani babban magana ce ya za a yi abinda kake zama da matarka battaiwa ka zama da uwarka haka nan to wannan saki ne kuma ga Allah abinda ya san ko kafara shi za mu zo gurin ayayi kabla an yata masa kamun su shafefe ne ya kamun su gamu shi sai sun yi wannan kafarai to anan akwai mas'ala guda biyu zuwa guda uku ta malaman fikihu kun ga idan mas'ala ta farko to idan mutum ba matar tashi bace ba kuma ba uwar shi baye ci sai ta yayi ma matar shi bayan ki kamar bayan iyar shi iyar shi ta cikin shi to wannan ma zahari ne ko ba zahari ba ne ko kuma bayan ta kamar bayan kanwar shi shi zahari ne ko ba zahari ba ne akwai wasu mata wanda Allah ya haramta a gare ka hurrimat alaikum ummahatukum alaramma karanto su mushi hurrimat alaikum ummahatukum ku kame shayi alaramma matan nan da aka zano su guda takwas duk wanda kace bayanta kamar ba kace ma matarka bayanta kamar bayan su ne to mutlaqan zahari ne bittifaqil a'imma malamai sun hada akan wannan zahari ne ɗaya kenan mas'ala ta biyu to shin in taharimu mu'aqqat ne gare ku da ku da kai da matan saurafa wasu mata taharimu mu'aqqat ne sai mutum yace ma matar shi bayan ki a kaina kamar bayan kanwaki ne kun ga ai kanwan shi ta haramu ne a gurin shi ko matukar da ranta amma in ba ranta fa kuma kanwan bata da aure yana iya aurenta to wannan tahrim mu'aqqat ake ce mai to wannan malamai sun ka suka so uku akan shi wasu malamai suka ce a'a saki ne kawai ba zahari bane wannan in ya wada haka tunda a yanzu haramun ce a gare shi da ran matar tashi to wannan saki ne kawai talaq ne wasu suka ce a'a zahari ne zahari ne kuma suka kawo hujjojinsu na uku suka ce a'a la talaqun wala zahar babu saki akan wannan kuma saboda babu hujja suka ce kuma babu zihar akan wannan kowanne sun kawo hujjojinsu da dama akan wannan na uku to abin mas'alar ta uku ita ce ta ƙarshe idan mutum ya kasance ya siffanta matar shi da uwar shi amma akan wasu abubuwa na halittarsu kamar ya ce da ke da uwata ya ce da ita da uwar shi kamar su ɗaya wajen kyauta kamar ku ɗaya haka, haka uwata take da kyauta ke ma yadda take da kyauta haka take da kyauta kamar ku ɗaya ko ku ce ke da uwar shi in yi faɗi ya ce duka kun yi shige kamar ku ɗaya duka kuna da fari-fari ko kuma baƙaƙe ne ko kuma dogaye ne ko gajeruwa ne kaga wannan ba ya siffanta bane akan saki wannan bittifaqil ulama babu laihi akan wannan wannan ba ya da laihin komi an fahimta da kyau ko wannan mas'ala guda uku sune manya manyan amma akwai wasu mas'aloli da dama akan zihari sai mu komo cikin darasin mu qad sami Allahu mun ji wannan alladhina yuzahiruna الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم na'am إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم na'am وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور Allah subhanahu wata'ala ya ce alladina yuzahiruna minkum kaga wannan wanda suke ma matansu zihari min nisa'ihim na daga matekunsu da suke musu zihari ma hunna ummahatuhum ai ba uwayen nasu bane na hakika ko uwar shi ce ba uwar shi bace kawai bakin ciki ne ya kama shi wani hausa sashi ne ta yi sai ya zo ya ce mata bayan ta kama bayan uwar shi ko bayan ta kama bayan kanwar shi ai ba kanwar shi bace ta hakika ko to sai Allah ya ce ma hunna ummahatin ai ba uwayen nasu bane na hakika in ummahatuhum illa la'i waladalahum bar dai uwayensu ai su ne wanda suka aihe su wanda suka aihe su su ne uwayensu wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura bar dai kawai suna faɗin wani abu wanda yake munkar wanda ba shi da kyau munkaran min alqawl wanda abu wanda yake ba ya da kyau daga faɗa wa zura da zancen wanda yake na kankare kaga wannan munkaran din shi yasa zahari ya haramta haramun ne mutum ya mamata shi zahari saboda munkaran ne min alqawli wa zura wannan aya karshen ta haka Allah ya faɗi kenan a yanzu haramun ne mutum ya mamata shi zahari asalan daman a zamanin jahiliya ake yin shi musulunci da ya zo ana yin shi ana yin shi hal aka samu wannan rikici tsakanin ausu da haula aka je gurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka warware to wankaran wa inna allaha la'afuwun gafur kuma lalle Allah mai afu ne kuma mai gafara ne kenan tunda haula ta zo ta yi muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya faɗi to yanzu za a kawo doka ga yanda za a yi ga kafara yanda za a yi duk wanda ya kuskure ya yi to ga yanda za a yi amma bai hutu ba da cewa munkaran ne muguwar magana ce haramun ne a yanzu a yi amma duk wanda ya yi kuma ga kafara abin da zai yi sai Allah ya ce mai والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا na'am ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير faman lam yajid فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا na'am فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله Allahu akbar وللكافرين عذاب أليم Allahu akbar Allah ya ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim kaga wanda suke zahari ga matansu ma hunna ummahatuhum ai ba matan nasu bane ba in ummahatuhum illa allati waladuhum ma um- ummahatu ai ba uwayen nasu bane uwayensu wanda suka aihe su ne da cikin su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura bar dai suna fadin abinda ba ya da kyau na daga fada da zancen banza wa inna allaha la'afuwun ghafur Allah mai kauda kai ne mai gafara walladina yuzahiruna min nisa'ihim wadanda suke zihari da mate ga mate kunsu thumma yauduna lima qalu kuma su komo akan abin da suka fadi da yawa suke zihari kuma su komo akan abin da suka fadi ko saki da yawa suke sakin mace kuma su komo akan sakin su dinga cewa su bu su fadi ba zuciya daga ta kama shi sai kaga ya zo ya ma matar shi saki uku a bugo guda wani hacca yake saki ɗari sai shari'a ta ɗau uku ta ce "Sa- sauran gomiya tara da bakwai an baka abunka eh da yawa nawa aka zo shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama wani da ya zo gurin rasulullah ya ce mai ausini ya rasulullah imini galgadi annabi ya ce la tagdab kada ka yi hushi ya sake cewa farar da miraran ya sake kwankomawa ausili ya rasulullah ka muni galgadi qala la tagdab kada ka yi hushi ku duba to a la tagdab kin wannan malaman hadisi yadda suka fassara la tagdab an fassara shi da fassara guda biyu fassara ta farko ana nihin ka siffanta da siffofi na kirki domin mun sha bayani anan hushi zo ma zai yi kai dan adam ne ko ma yaya sai ya zo ma hushin ko wani hangaje kai huce sai ka kafa tare ko ka yaye mai dai kai dai kana jin dan radadin da ya zuce ka ko ba haka bane aka ce ka siffanta da siffofi na gari menene siffofi na gari a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala yayyabu masu yin su sai Allah ya ce wal kazimin al gaisa wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin masu haɗe hushi hushin wannan sai ya zo ma amma ka haɗe shi sai ya zo maka a cikin rayuwarka sai ka yi hushi amma ka haɗe shi inna masabar fi sadmatul ula haƙuri na haɗe hushi yana buko na farkon wannan kamar an cewa ma garwashin wuta ne sai ka tuna akwai ubangiji akwai Allah sai ka danne to shine ka samu ladan haƙuri a lokacin ka zama to mai haɗe hushi wal afina anin nas masu kauda kai masu rangwamta ma mutane Allah yana son masu kyautatawa to wannan ayoyin malaman hadisi suka ce shine ake nihi da la tagdab fassara ta biyu aka ce a'a kada ka dauki qarar a cikin hushi kada ka dauki hukunci lokacin da kake hushi da kai da matarka ta bata maka rai kada ka kuskura ka yanke hukunci sai ka huci kuna ji da kyau ko ina angon wannan ya kudo da kyau kada ta dan sai ta bata maka ran a innahunna khuliqna min dil'il a'waj eh an halicce su daga kashin hakarkari karkatacce dole sai ta bata maka ran to kada ka kuskura ka yanke hukunci lokacin da kake cikin fushi ka bari sai ka huci in a tsaye kake ka zamna ka karanta qul uzai ka karanta ayatul kursiyu kushin ya tahiyar shi kwana ɗaya kwana biyu in ya so ka ga hukuncin da ya kamata lokacin da kana cikin hankalinka ita ma kuma tana cikin fushi cewa za ta yi sakanni in ka isa kai kuma sai kaga ka isa sakanni in kai namiji ne sai kaga kai kai namiji ne mana ko ka ba namiji bane to kakka biya ta kakka biya ta la tagdab annabi wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kakka biya ta inda dare ne bartace bar da sahe eh yanda ya afku da wani malami matar ta tada mai hankali da dare sai ya sake ta yace bar har da sahe da san sakaru insha Allah da sahe je aka yi sallah asuba aka dawo aka ba yara kudin kare aka huto wajen karhe 8 ya taso zai ta yace to dauko mun takarda ta huce ya huce me zaka yi da takarda ba ke jiya ba kace kai fa a zancen dare zancen ai ya wuce to kaga a lokacin nan kaga da ka sake ta hushi kenan magana ta kare annabi ya ce la taga da kada kai hushi kyale ta nawa daga cikin mu a yau zaka ga sun yi fushin sun saki matar su saki saki uku kuma daga baya in ya huce ya dinga bin malamai yana neman fatawa kala kala yace aje gurin ahlus sunna yaya wai ya saki matar shi saki uku aini na yi hushi ne yau wace kai hushin eh ana sakace da ayyukan ayyukan hukumce hukumce shi yasa a zamanin Umar yace to gaban nan duk wanda ya ukun ukun zamu dauka eh sahabin annabi ne khalifa ne kuma yace duk wanda ya kuskure ya sake ta so uku a difa guda saboda sakaci da wasanni da hukumce hukumcen na shari'a to ukun zamu dauka to kun ji inda abin ya dauko amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in kai nawa ma sai a dauke ka ya ɗauki ɗaya a bar ma sauran shi ukun wanda ake faɗi a cikin kalma guda ake faɗi ba mutum ya sake ta ba ta je gidansu saki ɗaya har ta kusa ida ta bari ko bata ida ba a maida ta ko kuma ta kwana ɗaya biyu ko bata kwana ma dai an saki ɗaya dai domin inda wanda aka saka in mai jini ce sai ta jini uku in batta jini saboda tsuwa ko yarinta an mata aure kamun ta fara al'ada ita ce za ta yi wata uku idda hudu ta bambanta kuma idda mai ciki ta kuma wada a hamli ha kullubi aihe cikinta dukkan shi matukar tana jin motsi a cikinta to a zaman wancan mijin take don kan wani ya zo gurin ta hira kwarto ne in ka kama shi haka ne karya kafa ma eh matar shi ce an gane da kyau ko to kuma akwai wata mas'ala da ake gangancinta ana idan mutum ya saki matar shi saki daya suka koma saki biyu suka koma aka je saki na uku kun ga da ɗaiɗaiɗaiɗai ne aka yi ko daga sakin nan na uku ai babu ita babu shi sai ta yi dalko to a nan maganar take dalƙin wannan idan ya shiga cikin sha'anin yin dalƙinta to annabi ya tsine mai albarka annabi ya ce la'anatullahi ala taisul musta'ar Allah ya tsine ma bunsurin tsaye Su yace- suka ce ya rasulullah wane ne kuma bunsurin tsaye yace almuhallil wal muhallilila wanda ya halitta da wanda aka halitta ma mutum ne zai je ya ga wani ya bashi kuɗi ya ce ya je a wuri matan shi in ta yi dal shikenan ya ya sako ta ya zo ta ta sake idda kuma ya aure ta idan babu z- babu magana shi shi a cikin ita kadai ta je ta yi dal ta samu wani wawa Eh.
sakin baro ko matan ne sakin baro sakare ta samu wani wawa ta aura kuma ta sake shi suka ida rikicinsu can shi namijin na fari bai sani ba wannan yana iya komawa da ita amma ba da miyan shi ba ba ita kadai ta je ta yi to inda magana take idan ta komo gidan shi kuma aka sake wani saki hallo sai an sake dal kan mutum ya yi zaton cewa in ta komo gidan shi aka sake wani saki a ce ɗaya ne kuma a yi biyu a yi uku ba haka ba ne ba wannan biyun bisu kankaruwa wannan biyun ku shiga da hankalinku da kyau bisu kankaruwa da kyau in ta komo gidan shi bancin ta yi dal ta komo gidan mijinta na farko aka yi auren wata rikici ya sake gama su ya sake sakinta to hallo sai ta sake dal wannan biyu suna nan wannan wanda zai sake sakinta saki na uku ne hallo in ta ta yi ta yi dal ta komo sau koma hallo ya sake ta sai ta sake dal a yi ta yi haka nan mu gani dalkin shi za a yi a yi ta dalke shigo kawai dalkin shi za a yi kuma dalkin sai ta kwanta aure annabi ta yi hatta ta duka usailatuhu wa ya duka usailatuha sai ya ɗanɗane ta ɗanɗani daɗin wancan mijin ya ɗanɗani daɗin ta sai sun yi kwanciya ta aure ta kwana dal ya guda kawo amma duk in ba haka ba aka zo aka maida mai to zaman zina ne yaki ai musiba ce hukumce hukumce ne to wannan zihari kenan wannan talaki kenan saki kenan da hukumce hukumcen shi walladina yuzaharuna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu waɗanda suke zahari ga mataikunsu kuma su komo suna lallaba suna so a koma kamar wanda ya saki saki har uku kuma ya komo yana lallaba yana so a koma ya dinga bin fatawa fatawa ba a garaje da hukumce hukumcen shari'a Allah ya ce lima qalu fatahariru raqabatin min qabli an yatamasa to sai ya ɗiyauta wuyaye kamun su yi shaheheniya kamun ya shahe da shahe shi ko su gamu to sai ya sayi bawa ya ɗiyauta shi ne malamai suka ce to bawan tun da ba a ce ba raka batun mumina ba sai musulmi ba kowane bawa in ya saya ya ɗiyauta shi kenan in bayyada min qabla ayyata masa zalikum to a zo tun a zo na biyu wannan shi ne ake muku wa'azi a kan shi sai Allah ya ce wallahu bi ma ta'amaluna khabir ku sani Allah ya san sarai abubuwan da kuke aikatawa faman lam yajid wanda bai samu ba bawa kamar yanzu ai babu bayi yanzu akwai bayi wanda zaka saya ka saida ka diyauta babu bayi tunda an yi abolition de l'esclavage an diyauta bayi kuma ma yaya ake samun bayin ana samun bayi ne in an yakin musulunci karkashin shugaba na musulunci kuma in aka zo yakin da hukumce-hukumce yanda ake shugaba zai na musulunci zai jagoranci jama'a musulmi in aka zo garin kuma ya kasance duka garin babu kahuri babu afuwan musulmi dukkan su kahurai ne sannan a ɗora musu sharaɗi guda uku wanda musulmi suke ɗorawa sharaɗi na farko ku musulunta sharaɗi na biyu kun ki musulunta ku shiga cikin daula ta musulunci kun shiga daula ta musulunci ku kuna biyan jizya kuna biyan karo in duka wannan biyun ba su samu ba sai sharaɗi na uku shine takobi tsakanin tako
ba haka ba kawai za a faɗa musu a ce kahure ne a kashe su kuma sai ɗaurawalkinka ake musu hallawun haka zo in an annabi sallallahu alaihi in ya aika saraya masu kai fari- hari sai an saurara da asuba sai su kwanta bayan gari a ji a garin ba a ce ba Allahu akbar Allahu akbar da asuba an yi kiran sallah da asuba ko ba a yi ba a garin kenan in ba wanda ya huto kiran sallah asuba babu mai sallah kenan a garin to su ne za a musu wannan Ab- abu yi shar'i guda uku to idan ba wanda ba kai yanzu ka ce ka yaƙi misali garin nan kai ka san ka cako ta kai wace ƙawace zaka je a yanzu mu dai a nan ƙasashenmu wace ƙawace zaka je ba musulmi to kuma ka zo ka musu gamin goro gamin me ake cewa kudin goro kudin goro kaga ba kai ba to a wannan halin ne ake samun bayi na shari'a kenan yanzu babu bayi na shari'a a wani lokaci nan da shekara a wajen 2000 a Morocco an ce akwai bayi lokacin nan hal ana ilani cewa mai so ya ɗiyauta bawa a Morocco hal aka faɗi kuɗin ka je ka saya ka ɗiyauta shi don Allah to amma ka'ida ce ta duniya an yi abolition de l'esclavage an ɗiyauta bayan wannan babu wancan bayi wanda suke wadda na shari'a a yanzu babu su wannan kenan akwai ƙungiyoyi kuma a yanzu a duniya a nan ma akwai su da yawa wanda suke yaƙi da bautar wannan yaƙi suke da bauta domin akwai wanda suke ganin kansu su wan- su wani bayansu ne wannan mugun abu ne wannan an haramun ne idan mutum bai samu ba ba wanda zai iya wuta sai Allah ya ce mi tahrir rakabatan min ومن qatl لا al-jazaa.
يستطيع فإطعام ستين مسكينا to idan baka samu ba to zaka ciyar da 60 miskina miskini miskini ne yazo ba su ya mushaharaini dai eh ai abin daga nan sai nan sai na daga bawa daga diyauta wuya ya sai mi sai azumi faman lam ومن yaji لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماسا saharaini na'am faman lam ومن yaji لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا to wannan ita ce dokar ta biyu idan baka samu ba wanda zaka iyauta kai kuma kama matarka zihari Allah kiyaye kuma babu bawan da zaka iyauta sai Allah ya ce to wata biyu zaka yi azumi baka zo ba kawai ka fara azumin baka nemi bawan sai ka nemi bawan ka rasa sai aka ce to kai azumi na wata biyu a jere a jere tak in kai kwana goma ka huta kwana biyar kwana goma nan sai an sake sai ka komo daga ɗaya i eh mana in kai kwana ko da za ka yi kwana hamsin da tara sai ka ce bari in huta gobe jibi in i da ɗayan a shi kenan ka ida duka ne ka sake duka ne duka sai ka sake saboda Allah ta yi muta tabi aini shaharaini muta tabi aini to sai in baka samu ba kuma baka iya ba kamar wannan ausu da muka yi mijin haula da muka ausu bin samit kamar shi da bayan iyawa ko sai mi gaba min kabla ya tamasa fa mallam yastati ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
wanda bai samu ba ba zai iya ba azumin to ya ci da miskinai sattin wannan nan ne za a zo dan gangara kaɗan a ɗan samu ko nan ne ci da miskinai sattin kin wannan to kai me kai kama balle ka janyo ma kanka kankan ba ko to Allah kiyaye sai Allah ya ce zalika li ذلكم tu'minu zalim توعدون به na'am والله بما تعملون خبير wannan na masu rakaba ne na ƙarshe ne muke na azumi zalika li tu'minu ذلك billahi لتؤمنوا بالله ورسوله na'am وتلك حدود الله na'am وللكافرين عذاب أليم Allah ya ce zalika litu'minu billahi wa rasuli wannan dokokin da aka dora muku don ku ƙara imani da Allah da ma'aikin shi wa tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah tilka wannan abin da muka zana dokoki ne na Allah doka ce ta Allah haka za a yi na farko raƙaba ɗiyau ta wuyaye in ba a samu ba siyam azumi in ba a samu ba ita amu sittina miskinan shi da miskini guda sattin a jere suke sai in ba wannan ake yin wannan ba zama ba zaka yi kawai ka zaɓa a'a sai in ba wannan da hujja ta shari'a shi kwana zaka intiqal daga wannan ka ciro daga wannan zuwa wannan Allah ya ce tilka hududullah wannan iyakoki ne dokoki ne na Allah walil kafirina azabun alim su kuma kafirai suna da azaba mai radadi wanda za su ƙiyin dokokin Allah dokoki na Allah in ya ɗora su bin su ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bi ma nahaitukum anhu fastanibu abinda na hane ku ku nisance shi ba ku ba shi kenan kana iya rayuwa rayuwarka ta yi kyau baka yi ba abinda Allah ya ya hane ka amma wurin umarni su ne masu yawa wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku da shi fa atu minhu mastata'atu ku zo matakal iyawo domin akwai lokacin da ba zaka iya ba in kana cikin bulaguro ko baka da lafiya ko mace ce tana al'ada duka wannan lokacin ibada in mai bulaguro ne an rage maka lokutan ibada kasar zaka yi kuma yin kasarin ya hilada ku duba a cikin sha'anin kasar ba akwai abin mamaki Allah yana so in yi baka ragowa ka ɗauka yadda in yi baka umarni kake ɗauka. Za ga mutum ya tashi daga nan zai wani bulaguro. In an ce ƙasar za a yi, wai ya ce ban ɗauko ta ba, to daga ina ne baka ɗauko ta ba. Ai tun da ka ɗauko bulaguro ka ɗauko ƙasaru, tare suke tahiya, tun da yin ƙasarun kuma ya yi lada daga cika sallah. Ka gani a lokacin baka iya cika sallah, mace tana al'ada ba ta iya cika sallah shi yasa umurni ba duka ba ake iya cikawa nan za mu tsaya insha Allah an ce lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah muna roƙonka a wannan dare na Ramadan ya Allah ka iyauta wuyayenmu daga shiga wuta ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda ka iyauta wuyayensu daga shiga wuta ya Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu Allah ka sabko mana la, zaman lafiya a ƙasanmu da duk ƙasashen musulmi ya rabbal alamin Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu da ƙasashen musulmi ya rabbal alamin Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka hore musu masu neman jari Allah ka ba su bi rahmatik ya Allah wanda suke taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi رب العالمين الحمد لله